na bismillahir rahmanir rahim al maqamatu salisatu ad dinariya maqama ta uku wacce take bayani akan dinari na zinari rawal haris ibn hammam haris ibn hammam ya rawaito qala na zamani wa akdanan linadin lam yakif fihi munadin na zamani ya hada ni wa akdanan li da ni da abokaina nadin majalisa ya haɗa mu shine fa'ilin na zama ɗin na zamani nadin lam yaki fihi munadin wanda mai magana baya taɓewa a wannan majalisa ɗin duk mutum da zai shela ce yana buƙatan kaza to ba zai taɓe ba za a ba shi kyauta wala ka ba kadhu zinadin yace mabugan wuta baya taɓewa a wannan majalisa ɗin kaje neman bugan wuta to ka kamar itace ne wanda ake buga wuta da da tumfafiya ko ana bugawa in ka gaji ka bari to kaga wutan bai bari ba to in ka je din in ka je neman wuta to sai sun baka wannan wuta din kane ne arziki za baka wala zakat naru inadin wutan jayayya bai furu a wannan majalisan ba kansu a haɗe fa baina nanu natajazabu atrafal anashidi wa natawaradu urafal asanidi iz waqafa bina shaksun alaihi samal wa fi mishyatihi qazal fa baina ma nahnu wata ranar muna zaune nahnu na tajazabu muna karbe karbe muna fuskan atrafal anashidi gefofin kasidu wa natawaradu muna kawo durafal asanidi dada dan sanadodi na maganganu na larabci kawai in sai ga wa kafa bira shaksun kawai sai wani mutum sai tsaya a kanmu alaihi saman da da tsummo karan a jikinsa wa fi mishiyatihi qazal kuma da dingishi a tafiyarsa yana dingishi kamar gurgu haka faqal wa na kofin fa sai ce ya khair az-zakhair wa bashair al-ashair imu sabahan wa an imustibahan yace ya khair az-zakhair ya zababbun tanadi eh zababbun tanadi su din sun zama kamar tanadi ne mutum ne san da baka da abinci ka bai baka kamar kamar shi din tanadin ka ne to zababbun tanadi wa bashairal ashairi ya farin cikin kabilun su duk san da aka ga su mutane za su yi farin ciki imu sabahan barkan ku da asbah wannan gaisuwan jahiliya ne e ala in sabahan ayyuhar ayyuhal balalu dali wa hal ya iman man kana fil asri al khali da mai abin da imul kaisa ke faɗa imu sabahan barkanku da asuba wa an imu istabahan ya ce ku ji daɗin yin kariyanku shine wa an imu istabahan ɗin ku ji daɗin yin kariya ko misali yanzu da tazzame da asuba aka ce wani ya rasu wani ya yi kaza to kaga kariyan nan ba zai yi daɗi ba to shine addu'a ya musu cewa an imu istibahan ku yi kariyanku cikin lafiya cikin kwanciyar hankali wanzuru ila man kana za nadin wa nadan wa jidatin wa dadan wa aqarin wa quran wa maqarin wa kiran to wannan ba tsohon da yazo wannan mutumin wannan tsohon da yazo ne yake cewa to ku dubi wannan tsohon kansa yake nuna musu ku dubi ila man kana wanda ya zama za nadin mabotin nadiyin mabotin majalisa wa nadan da kyauta kaga mai kuɗi ne mabotin majalisa a majalisarsa kullum ana taruwa kuma ga kyauta ga yana yanzu ga tsohon riga a jiki ga yana ɗingishi da yake faɗan labarinsa na da da yanda yake yana so hidarni ne wajidatin ku duba ma abocin samu wajadan da kuma bayarwa kullum yana samu kuma yana bayarwa wa aqarin ma abocin gonakai wa ƙuran da alƙaryu ƙauyukan da suke ƙarƙashin sama da yawa ne sarki ne kenan ga kuma gonakai ga ga alkaryu ba ma gidaje ba alkaryu ne ƙauyen nan nashi ne nan nashi ne wa makarin da kuma akusa akusa jam'i ne na akoshi eh japan manya manyan kwanuka na cin abinci wa kiran da baki siyar da baki fama zala bihi qutubul khutubi wa khurubul kurub wa shararu sharril hasud wa intiyabun nuwa bisud hatta safirat raha wa qari'at as-saha وغار المنبع ونبى المربع وأقوى المجمع وأقض المضجع yace wannan mutumin ne ba yau fa ma zala bai bushe ba biyi kudubulu kudubi kudubu din daga kadubu ne na na hada rai na abin na hada rai murdewan al murdewa ba ma zara bi kudu murdewan fuskan al bi masifu masu sun murde fuska suna zuwa masa wa hurubul kurubi da yaƙe-yaƙe na damuwoyi damuwoyi suna ta yaƙansa abubuwa na damuwa bakin ciki wa shararu bai guje ba shararu sharri lahasuri tartsatsi na sharrin mahasada sharar din aukan wannan abu na wuta wanda ke firl wanda ke tasowa shine sharar din eh wanda Allah ya cewa bi shararin kal qasri tarbatsi wanti yabun nuwa bisudi bai gushe da shi ba intiyabu yana kuma fa ma zala bihi kudubul kudubi din fa ma zala bihi intiyabu saukowan annuwa bi masifu asudi bakake bakakin masifu ba su gushe ba suna sauko masa hatta safiratir raha har tafin hannu ya zama empty sifiru ya zama zero wa qari'ati saha filin gida ma ya zama empty ba raƙuma ba shanaye ba tumaki ba awaki ba kaji shal wa gara manba'u mabubbuga duk ya kafe shaguna ne gonakai ne garka da ake samun kayan ni'ima da menene duk abin da yake kawo masa kuɗi din babu ya kafe wa nabal marba'u gida ma ya ɗauke da ga hadimai ga kuyangu ga masu kawo ka ga yaran ɗaki ga masu gadi duk babu ya ɗauke wa akwal majma'u majalisa matattara duk ya zama empty wa akaddal madja'u gurin kwanciya ya ɗau ƙura ta garka ya lalace wastahalati halu hali ya canju wa awalal iyalu iyalai suka fara ihu da ba a jin motsin yara fit za ga duk abin da ransu yake so za su samu take amma yanzu wa khalatil marabidu wa rahimal ghabidu tirke ya zama empty sai dai itatuwa ne a kakkafe zaka gani zaka tirke nan na daure awaki da za ga awaki dubbai a daure to ga yanzu sai dai itacen za ka gani shine marabidu din gunda ake daure awaki din ya zama empty ga ga itacen daure awakin awakin babu wa rahimal ghabidu mutumin da yake kwaɗayin ya samu matsayin mu ma yanzu yana tausaya mana gibdu din gibdu din shine dama ni ne wane shine gabidu wanda ke ce mana dama ni ne wane yanzu ya zama rahima yana tausaya mana wa audan nafiq wa samitu mai magana da mara magana duk sun halaka ka fahimta masu nafiq din awakin ba zaka ji dukiya ne masu magana to duk sun kare samitu kuma dukiya wanda kuɗi kaga zai baya magana shi ne asabit wannan ya ce wa audan na ɗiku dukiya mai magana wasan da dukiya mara magana duk sun halaka eh wa rasa lana la hasidu wa shamitu mahasadi wanda ke mana hasada wa shamitu da wanda yake shamatan mu mutum shamitu din shine mutumin da in wani mummuna abu ya same ka yana murna to shi ma rasala na yana tausaya mana kai wallahi yana tausayin wani to kaga ai abu yayi muni yace wa alabina ad-dahrul muqi wal faqrul mudqi ko yace zamani al-muqi mai halakarwa ya dawo da mu shine alabina zamani ya dawo da mu zamani al-muqi mai halakarwa wal faqru da talauci al mudqi wanda yake turmusa mutum a ƙasa shine mudqi ƙasa din ana kiransa daqa'u da ka'awu ƙasa to mudki'u ne dilmayarwa a da ka'awu ɗin eh talauci ɗin ya dawo da su yana ya turmusa su a ƙasa ila anihi ta zainal waja wagi ta zainal shaja har zuwa yin takalmi da ciwo ita zaina muna sa takalmi na ciwo baɗin ta muna zafin ciwon abin nan shine zama takalmi ciwon kafa ɗin ka san ba takalmi a jeji kana da biya dole wani kaya wani abu ya sauke ka to wannan ciwon nan na tafin kafa shi ne takalmin mu waga ta zaina shaja har muka zo muna cin abinci mai shaƙewa da kana cin abinci mai daɗi da muna cin da muna cin abinci mai daɗi to yanzu mun zo muna cin kanzo kaga shine shaja din abincin da kiri yake wucewa ta wuya ya kada da ruwa su garin kwaki ne yaji waɗawainal wastabɗannal jawa har muka zo muna mun kunsa aljawa damuwa kawai kullum ka zame mu ba ma cikin farin ciki yare mun kunshi mun kunshi damuwa a cikin mu waɗawaina mun nannade al'asha kayan cikin mu alas dawa akan yunwa wakita halna suhada wastaudanna alwihada wastaudana alqatada watanasaina alaqtada yace wakita halna suhada har muka zo mu muna yin kwalli da rashin bacci da hankali kwance masu gadi a waje suna gadin mu ga ƴan mata wanda rai yake so kayan abinci wanda rai yake so hankali kwance muna kwana da yanzu yau su hada rashin bacci shine kwalle mu muna kwalle da rashin bacci was tau dannal wihada har muka zo muka sauka a kwari muka zauna a kwari da masu kuɗi a laraba tudu suke hawa suke zama eh in kawo tudu ka zauna zaka fura wuta da daddare ta nesa ana ganin wuta ana cewa naral ira kana zuwa kawai ra'uma za soke a gasa a baka hidima a maka hidima ka kwana kuma a tallafa maka ka tafi amma idan baka da kuɗi to sai dai kai ƙasa saboda baki za su dame ka in kana sama din baki in sun zo sun zata kana da kuɗi to in kuma ba in kuma ka kyautata musu ba za su yi magana za su ce kai marowaci to sai ka sauka ƙasa ka sallama kenan to da muna tudu yace har muka sauka kwari wastau tsanal qatada har muka fara taka kaya eh muka muka fara taka kaya wata na sai na al'akitada har muka manta da sirji dama musamman kayar inda take muna saman doki muna kan sirji da yanzu ka sauka sirjin muna taka kaya ba takalmi muna tafiya to kaga lamar ya lalace wasta dabna lahaina lil mujistaha har wasta dabna har muna jin dadin mutuwa al mujtaha mai cira wanda yake ciran mutum mutuwa ɗin har muna jin daɗin mutuwa almujita mai sa mujita ɗin shi ne jawa'ihu kai wanda yake citire dukiyar mutum ko kuma wanda ya sa mutum masifa wasu tabi ɗana da mallaye baɗi an ne ziyarin wasu tabi ɗana ɗin buɗu na jinkiri wasu tabi ɗana har mun yi jinkirin aliyomal mutaha ranar da aka ƙaddaro mana yaushe ne mutuwan nan zai zo har jinkirin mutuwan muke Allah Allah muke yaso to sai fa hal min hurrin as aw samhin musa muwas shin akwai mutumin kirki anan hurru mutumin kirki ba in ce ba shin akwai mutumin kirki asin wanda zai taimake ni aw samhin wanda zai warkar da ni kai aw samhin ko mutum ko mai kyauta karimi muwasin wanda zai taimake ni fa wallazi istakhrajani min qaila لقد أمسيت أخا أيلة لا أملك بيت ليلة ake ina rantsuwa da ubangijin da ya fitar da ni min kaila daga kabilan kaila wallahi laqad amsaytu na zamanto aka aila ma abocin talauci wa in kiftum ailatan eh talauci shine aila mm yace na zamanto aka aila ai sahiba aila sahiba faqrin ma abocin talauci la amliku bi ta laila wallahi ban mallaki abinda abin dare ɗaya abincin dare ɗaya nan wanda zan kwana ba abin da zan kwana da shi na daren nan ma ba ni da shi har suna ma mai ce fa waitu limafaqa limafaqirihi wala waitu ila istinbabi fiqarihi awaitu din ba awaitu ba awaitu din na tausayawa ne awaitu kuma na tattarowa awaitu shi na tausaya masa limafaqirihi saboda talaucinsa walawaitu na karkata ilastin baɗi fikarihi zuwa tono kalmominsa da wannan a roƙo ma ya wannan magana ɗin in na ce masa kai ka zamana wannan ai za a samu ilimi sosai a tare da shi har zuma ma mace na karkata zuwa tono istinbaɗi tono abu shine istinbaɗi eh yastanbituna hu minhum da guda nake faɗa fikarihi ila ila wanta amana zuwa tono kalmominsa kawai fa abrastu dinaran sai na cire aljihuna na cire zinari wa qultu lahu ikhtiyaran sai na gaya masa ga ba tilas ba tilas sani akai wa ganin dama na sai na ce masa in madatahu nazman fa huwa laka hatman in kai bi wannan zinari a kasida to wannan naka ne tabbas wannan babu wani babu wani walawala fambara sai bujuro yunshidu fil hali kawai sai fara rera wake take min gairi intihal ba tare da ya dauko na wani ba intihal din ka dauko kasidar wani ka zo ka rera to ba kawai shi kirkiro akrim bihi asfara raqa sufratu jawaba afa in tarama safratu masuratu sum'atuhu wa shuratu kad udi asirra algina asirratu wa qarana nujhal masai qatratu wa hubbibat ila al-anami gurratu ka annama min alqulubi nuqratu bihi yasulu man hawatu surratu ya fara rera wannan waƙin kai kudi yake mu akrim bihi mamaki ya karrama zinari asfara wannan mai yalon kalan nan kai mamaki ya karrama shi raqas safratu wannan yalon akrim bihi yace asfara ga yana yana da kala yalo kuma raqas safratu sufratu wannan yalon nasa din yana burgewa ba irin yalo na riga ba in ka kalla ko yalo na wani abu da yalo ne wanda yake burgewa in ka kalle shi sa ka sake waiwayawa ka kalle shi jawaba afaqin mi tsaga sassan duniya yau ka ganshi a kudancin gari gobe ka ganshi a wani ƙasa jibi kai kai yana ta yawo baya zama guri ɗaya taramar safratu wanda bulaguransa ya yi nisa masuratun abin rawaitowa ne ana ba da labarin sum'atuhu ana ba da labarin sum'atuhu jinsa kullum labarinsa ake bayarwa eh masuratun yabonsa mana an rawaito yabonsa wa shuratu da shahararsa kuma kadu udiyat asirratuhu an an ajiye wa asirratuhu na isa din sirral fuskan sa din ka gani kana ganin fuskan sa to sirri na wadata ne a fuskan nasa din yana zuwa maka kawai ka samu wadata sannan kasratu mu din sa to yana hade da nujal masai biyan bukata kani ka wato wallahi ba ni da komai kaza kaza ana sa aljibo yana yin kirin to ka san bukata ta biya kawai karansa ma yana biya wa mutum bukata kana cikin damuwa daga kaji karansa to ka san da labari yace kuma wa hubbi bad an sa an sa gurratu hasken nasa din to an sa wa halittun Allah gaba ɗaya soyayyen wannan hasken zinari din eh babu wanda zai ce su ana ya bari ka annama min alqulubi nuqratu yanda dan adam yake kaunar sa din yace kamar gutsiren nasa daga zuciyar mutum aka yanko shi aka yi shi yanda kake son zuciyarka to haka kake son sa kuma bihi da zinarin ne da shi ne ya sulu zai rinjaye man hawatu surratu wanda jakansa ya tattara wannan zinarin to zai rinjaye kowa duk inda ya sa gaba to zai kai labari eh ƴaƴan sarakuna zaka iya aura sarkin ma kansa zaka iya mai da shi naka eh yanzu yarinya an zauna ana daura aure ma zaka iya rusa wannan daura aure in ba kuɗi ba me zai ma wannan din amma duk ilimin ka da wani abin nan ɗinka ba za ma saurare ka ba amma an yana da hankali kuwa za ce ya ce wa in tafanat fa shi zinari din da shi ne mutum zai rinjayi ko ina ko da tafanat itratu ko da danginsa sun kare aka waiwaya ina danginsa to baka da kuɗi ne wurin ba dangin mu tawarewa ai au tawanat itratu ko da dangin nasa din sun yi jinkiri ko da abin dangin nasa din sun yi jinkiri ya habbaza nudaruhu wa nadratu kai madallada wannan zinarin madalla da kyallin zinarin nan kyansa ya ce wa habba za maginatu kai wadatarwarsa madalla da wadatarwarsa inda har wannan ne zai wadatar zinarin ne zai wadatar kai to kai madalla da wannan abu wa nusratu madalla da taimakonsa eh kisan rai da rai an daura ma ko kuma kisan rai a ce za ka kashe ka don kana da kuɗi yanzu za ka za kunce ka kam amirin sarki nawa ne wanda biyi da zinari ne ista tabbat imratu sarautar sa din ya tabbata amma ba yi da yi sarautar ba zai tabbata ba yanzu za su a kawo sharri a ce baya yin menene kaza da kaza yanzu za tura shi a hankali shi a wuce gaba wa mutrafil laulau da mad hasratu wa jaishi hammin hazamatu karratu mutum mai jin daɗi nawa ne madi daɗi yana cikin falo mai kyau ba dan zinarin ba da damat hasratuhu da takaicinsa ya dawama da dawama da damuwansa ya dawama waje shi hammin mayaka na damuwa nawa ne suka tunkari mutum mayaka ta ko ina ana zuba maka makamai na damuwa amma karratu zinari tana zuwa za ta watsar da wannan mayakan to nawa aka yi haka gai ma na mutum yana zagin ka sai ga ya fara yabon ka in ba kuɗi ba ne ban taɓa ganin wannan abu ba kawai wani mutumin kirki ne ma wani mutumin Allah ne wani yin Allah ne zaga da kuma ana kushe ka ya ce wa majalitin min farin wata cikakke mana mace wacce duk wani ziba mai kyau ta tattara to an zalatu badratu mace nawa wanda dubun zinari ya saukar da shi eh kuma ko a riga kake za ka iya ɗaukan yar abuja ka zo ka kawo ta yar abuja ka kawo ta wa mustashidin tatalazza jamratu mutumin da yake furan rai mutum yana cikin fushi da talazza jamratuhu garwajin sa yana ci shi zagi yake anguwa ni wallahi kaza da kaza duk yana mutuwa din ku zagi yake da masifa wani ka yakuri asarra najwahu asarra zinari sai sirrin ta ganawa da shi fala na shirratu kawai sai zafin shi ga yayi lauki take lafa sai ga gaba sai koma ya koma ya lafa ya to abin ba komai shi kenan ya za da kaza eh shi siyasa yanzu zaka gani ai za da wallahi mu da rena wayo a wannan kaza da kaza da kaza wani ba haka yi zai a kama hannunsa a damko wani abu a mika masa to har gurin taron ba za ka sake ganin sa ba da tunan zai bauta sunan to ba kuɗi ya ce wa kam asirin fursuna nawa ne wanda aslamatu usratuhu danginsa suka watsar da shi suka ce mu ba ruwan mu duk abin da ya janyo shi ya janyo wa kansa ba ruwan mu an kazahu wanda kuɗi ya kubutar da shi nawa ne zinari ya zo ya kubutar da shi ga dangi suna garin garin dangi da dama suna zaune sun ce ba ruwan mu amma zai ta yalla bai da Allah ba ni akawun nan ba mana ka tura masa wani alat din naira ko dubu ɗari biyar haka yalla bai kawai da Allah sai sauta lamarin sai ka ga sai ga ka kana yawo cikin gari hatta safar masarratu har farin cikinsa ya zama tacicce wa haƙƙi maulan ina rantsuwa da haƙƙin Allah wanda abu da atu fitratu wanda halittansa wanda abu da atu fitratu wanda halittansa zai zama ya samar da halitta ubangijin da ya samar da halitta ya kirkiri halitta wallahi laula tuqa ba dan tsoron Allah ba da zinari zan ce masa la qultu jallat qudratu da zan ce kai darajarsa ya girmama da zan ce girmansa ya girmama yana gama wannan waƙin suma ba ta tsaye da wuce mika hannunsa ba da ma an shaida bayan ya rera waƙin wa ƙala sai ce an jaza hurrun ma wa'ada eh mutumin kirki wannan karin magana ne mutum ne ce wani da Allah ka je kai kaza zan baka kaza to bayan ka gama me ya rage ka gaba maganan an jima ka zo ai sai dai ba ni a duna to yene an jaza hurrun ma wa'ada to mutumin kirki ya zartar da alƙawarinsa wa saha kalun ra'ada kal hadiri ya zubar da ruwa yayin da ya yi ƙara kaga ya tuya alƙawarin sa ya zo ya ƙara gu kuka yi sauri kuka sassaka kayan ku cikin ɗaki ya zo ya zubar da ruwa to ai ya cika alƙawarin sa amma idan bai yi ruwa ba kaga bai cika alƙawarin sa ba wa saha kalun izra'ada fana baztu dinara ilai wa qultu kuzhu gaira masufin alai fa wada'ahu fi fi wa qala barikillahumma fi sai na jefe shi da zinari ɗaya sai na jefa masa da zinari sai na ce ka karɓa gaira masu fin alaihi ba tare da an ma sannu sannu ba ba tare da an ce masu je ka jima kaso ba ko kuma ba tare da an damu a kansa ba idan yana ɗaukar daga daga abin ne daga damuwa ko daga saufa daga taswif kawai sai ɗauka jima bakinsa ya ce Allah ka sa masa albarka barikillahumma fi Allah ka sa masa albarka sannan ya yi shiri lil insinayi na juyawa zai juya ya tafi ba da taufiyati sana'i bayan ya cika wannan yabo din sannan kawai fa na sha'alli min fukahati nashwatu garam sahalat alayya i'tinafa igtiram kawai me zai faru fa na sha'alli kawai sai ya bayyano min min fukahati na tadin sa dadin maganar nasa din nashwatu garam bege buguwa annashawa na garam na dimuwa sai ya taso min nashwatu garam eh maye na tsananin shauki wanda wannan mayen sa halat alayya ya sauƙaƙa min da itinafa igtiram in sake wani biya in sake bada wani zinari in sake ce masa ka kushe zinari kuma fajarrabtu zinaran akhara sai na zare zinari daban wa qultu law nati halaka fi anta zumma shin zaka iya kushe shi summa tadumma sannan ka tattaro shi ka samu ka mallake shi fa an shada murtajilan kawai sai rera waƙi a yanke wa shada ya daga muryarsa ajilan da gaggawa kawai sai sau mata ballahu min kadi in mumaziki asfarazi waje haini kal munafiki ya budo bi wasu faini li ainin ramiki zinati mashukin wa launi ashiki wa hubbuhu inda zawila haqaiqi yad'u ila irtikabi sukutil khaliqi لولو لم تقضى يمين سارقي ولا بدد مظلمة من فاسقي har zuwa ƙarshe ya ce tabballahu Allah wadarai da zinari ya ce min kadi'in Allah wadarai da mayaudari mu mazikin wanda ya zama munafiki ya ce mai fuska biyu asfara mai yalon fuska ziwa jahaini mai fuska biyu ko shi zai ko ne fuska ne in ka duba fuskarsa kowanne biyu yana abin nan ya ce kal munafiki kamar munafiki munafikin mai sulka soyayya da iyayya yabdu yana bayyana bi wasfaini da sifa biyu li ainin rami'i ga idon mai kallo za ka layin nan ma fuskansa ne bayan fuskansa ne ba inda ba fuska ba yace zinati mashuqin adon wanda ake wa shauƙi kuma launin mai shauƙi eh mace kana san mace idan ta sa a zinarin ta za a zinarin a wuyanta zinarin sai ya burge ka kuma idan ta bata ma rai kai ga cikin damuwa launin kaɗin sai zama launin irin zinari ɗin yalo za ka zama eh mutum yana cikin damuwa za ga fatan sa ɗin zai canju ai daga ya fara zama wani irin kala wani yalo daban eh wasu ce to wannan me yake shawara ne yake damunsa ko menene to yi ne ce to adon wanda ake wa shauƙi mace kenan kuma launin mai shauƙin in ya rasa mace da kaga kenan ya zama wa fuska zai faranta ma rai kuma ya bakanta ma rai kala kalan nasa din wa hubbuhu son sa din soyayyarsa inda zawil haqaiqi a wajen masana Allah a wajen mabota haƙiƙa to yad'u yana janyewa yana kira mutum yana jan mutum ilar tikabi zuwa aikata fushin Allah son dukiya din zai sa ka kashe wani saboda ka mallaki dukiyarsa zai sa ka yi tsafi duk ababu abinda ba za ka iya yi ba akan akan samun kuɗi eh laulahu ba dan zinari ba da lam tuqda da ba yanke yaminu sarikin hannun barawo ba eh duk wanda ka ga yin janu sa to ai shi shi zinarin ne sa ka yanke masa da hannu wala ya da mazlaman tun da zalunci bai bayyana ba min fasikin daga fasiki a je kwanta kwanta a kashe mutane a je a kwashe kuɗin su a tafi shi kuɗin shi janyo musu hakan ai da ba su da kuɗin da ba musu hakan ba wala shi ma'azza ba kilun da marowaci da bai noke ba nokewa min ɗarikin daga mai kwankwasa wa ya zo ya yi ta ƙarya na kwankwasa ku ce ba na nan a ce alhaji ya fita baya nan ya ce to kaje zinarin shi ya sa aka yi wannan ƙarya ɗin wala shakal mamdulu da wanda aka ki biyan bashin sa da bai yi jajin matsalal aiki jinkirin biyan bashi na wanda ya hana shi ba walastu iza kai ba dan kuɗi ba da ba nemi tsari ba nemi tsari min hasurin rashi ba daga mai hasada wanda yake harbin ka ba dan kuɗi ba da baka nemi tsari daga gare shi ba ni baka da kuɗi ne zai ma eh amma yanzu ka samu kuɗi ka fara gina wasu abubuwa to sai ya sa ka gaba ai barawo ne ai dan abin nan dan menene yake cewa ne yake cewa mafiya ne ai kaza da kaza ne to yanzu za a fara wasu sharri daban-daban ya kuma yaka nemi tsari to ba dan shi ba haka ba kai wa sharru ma fi min al khalaiqi sharrin abin da ke jikin kuɗi na zinari min al khalaiqi na halaye wato shi komai in ya zo maka ne zai amfane ka shi shi ya rabu da kai zai amfane ka wani gama yanzu kana da naira dubu ɗari ko dubu ɗari biyu kawai ka ce kai ba za ka cire shi ba kawai ba za ka rabu da shi ba to abincin zan kama ba za ka ci ba yau za ka wuni shi she ka ba da shi zai amfane ka ba shi ya zo maka zai amfane ka ba shi ne ce daga munin halayensa Allah ya sayu gani an ka baya wadatar da kai fil madaiki a cikin kunci illa ya za fara sai ya gudu ya bar ka tukunna zai amfane ka kiran biri shi abinci an ya zo ma zai amfane ka ko amma za mu ci a je kawai ka ce to a tafi da abincin nan wani wuri zai kai din bai amfane ka ba amma kuɗi ya ka ce a tafi da shi shagon nan to shi ne zai amfani ga amma ka ce a ajiye shi ba za ta yi zai ba shi in ya gudu irin gudun bawa wanda ya guji mai gidansa kai wahan kai to mamakin liman ya kazi fuhu min halikin ga wanda zai jefa kudi din a dutse kawai kan dutse kawai duk ka samu kawai shi ka watsar da kai kyautansa kawai ka wuce gaba wa man idan na jahu wanda idan kudin ya gana da shi ya zo masa kenan da yawa najwal wami irin ganawa masoyi kala zai faɗa zai faɗa kuɗin ƙaular mulmuhiƙi sadiki faɗin mai gaskiya a sadiki mai faɗan gaskiya zai ce masa la ra'aya fi wasu likali ba ni da ra'ayin saduwa da kai saboda haka fa fariki ka rabu da ni kai tun mamakin wannan tsara mutum da daga ya samu kawai zai amfani da shi kai tun mamakin sa eh kawai kana samu ka yi kyauta da shi ka ci abinci mai daɗi ka sa riga mai kyau ka gina gida kawai kai dai ka rabu da shi ka yi ka rabu da shi amma in ya zauna gunka to zai zama masa sadi faƙultu lahu har zuna mamaki na ce masa ma agraza wa bulaka kai mamaki ya yawaita ruwanka mamaki ya yawaita hadirinka kenan ruwan hadirinka faƙala shi kuma har zuna mamaki a'a ba yabo na za ka yi ba wa sharɗu amlaku sharaɗi a shi yabi mallakawa tunda na cika ma yabi ba ne ba ni zinari na sa aljihuna tukuna shi ba ya bambana a gaban sa ha kai da kai ka kushe shi kuma ya zo kuma ka ce ba shartu amlaku fa na fatu bil dinari sani sai na jefe shi da zinari na biyu wa kullu na sai hawizu ma bil masani ka nema musu tsari da karanta fatiha ka karanta musu da fatiha Allah ya tsare su fa alqahu fi fami sai jefa shi a bakin sa wa qarana bi tawamihi sai hada shi da abin nan din sa tagwayen sa wanka fa ayamadu magdahu sai juya yana gode wa sammakonsa ya yi sammako cikin riba ka yi sammako zinari biyu ka samu take kafin rana ya daga to kaga abin yabo ne wannan safiyan wa yamdahu nadiya wa nadahu yana gode wa majalisa din da kuma kyautar majalisan qala al haris ibn hammam sai haris ibn hammam ya ce fa najani qalbi zuciyata ta ganar da ni annahu abu zaidi kawai kamar abu zaidi an yaba abu zaidi bane wa anna ta'arujahu wannan dingishi da yake yi din fa ba ba na abin nan bane ba na darura bane daruri ne likaidi saboda bakirci ne fasta attuhu she na dawo da yana ce da Allah bismillah zo mana wa qultu lahu yana ce masa qad urifta bi washika wallahi an gane ka da zanenka an gane ka da alamanka wannan dingishin ba na darura bane fasta kin fi mashi ka mike cikin tafiyanka shi kuma je wani gari ne kamar kai ne ka je wani gurin da baka yi tsammani dan garin ku zai tsammani ka ka je kana dinki shi kana kana yin kana yin bara to sai kawai sai ka zo ka ce ma an gane ka da alamomin ka kai tafiya yanda tafiyan ka ka rike cikin tafiyan ka ka alfa kala sai ta in kun tabna hammam to ya san ka san akwai abokinka a cikin abokai wanda daga an yi ma wani magana zaka ce kawai wani ne to shi kuma sai ya gane shi ce in kun tabi na hammam ya ce to fa hayita bi ikram fa huyita bi ikram fa hayita fa huyita bi ikram ko fa hayita bayna kiram yace kada inda ibnu inda kai ibnu hammam ne to an gaishe ka da karramawa Allah ya saka rayu tsakanin karimai fa qultu sai na ce masa ana al-haris fa kaifa haluka wal hawadis yani ne harisun hammam yaya kake ya kuma zaman yau da gobe din ya ya zaman yau kala ce ataqallabu fil halayn bu'sun wa raka la ga ni ina yawo cikin halaye biyu kana ni da wadata gobe yau ka ka same ni ba da kokon da la gobe ko ka same ni ina da shi wa an qalibu ma rihayn ina juyawa tare da iska biyu za'za'in wa ruqa iska mai karfi guguwa da kuma iska mai sauki iska wanda ba mai yawa ba fa qultu sai na ce to kaifa da'aytal qazal to me yasa kake da'awar dingishi da gangan kuma wa ma mislu ka irin ka bai dace man hazal irin ka ba shi ya kamata yayi zolaya ba kawai da ba ya dan yi dariya ba fasta sarra bishruhu allazi kana tahalla tajalla wannan murmushin sa da ya bayyana din kawai sai ya buya sai ya dan hada rai sun ma ansha da sannan ya rera waƙe hina wallahi yayin da ya biya abin da yasa na yi dingi shi ka san shi dan adam din idan ka je santa zai ce ka je ka yi sana'a mana ko ba haka ba ka je a wani guri yana zama makafo ba kaga in ka dan yi nuna ko ka sa riga mai kyau zace yanzu ka tsaye wannan naka za ka zo ka yi bara kamar ka sa wani riga ya gegge ka canza sifanka ko wani tafiyanka to yanzu za ta tausaya maka a baka yi ne ce ta'arajtu la ragbatan fil araj lakin li akra ababal faraj ita ta'arajtu ina dingishi la ragbatan ba wai ina sha'awan dingishin ba la ragbatan fil araj a'a kawai ina sha'awar zama ɗin ɗin shi ba walakin li akra ababal faraj kawai dan na kwankwasa kofan kyauta ne kofan samu nake so na kwankwasa shi yace wa ulqi habli ala gari ina jefa igiya na a kafada na ina shiga ko ina da ina wa asluka maslaka man qad marraj ina shiga hanyar man qad marraj mutum da yake silka silka gaskiya da mara gaskiya fa illa man alqawm ko da mutane suka zarge ni to dama ni dingishi da ne dishi dingishi din Qur'ani ya ce laisa alal ama harajun wala alal a'raji harajun ko yace fa illa man alqawm idan mutane sun zarge ni to qultu zan ce izuru ku bani uzuri ai Qur'ani ma ce fa laisa ala arajin min haraj ai shi mai dingishi babu laifi a kansa alhamdulillah samu na uku